الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam da sheikh imam al-hafiz abi muhammad taqiyuddin abdulghani bin abdulwahid bin ali bin surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu a cikin wato littafi na azumi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan littafi na hajji ɗaya daga cikin rukunai na musulunci guda biyar wanda aka gina musulunci a kan ko? na'am بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن للملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مما أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
كتاب الحج wannan littafi yana bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da aikin hajji ibadar hajji da umara tun daga kama daga miƙaci inda ake ɗaukan harma ta aikin hajjin ko harma ta aikin umara babul mawaƙit wannan babi zai yi mana bayani dangane da almawaƙit wato guraren da ake ɗaukan harma idan aka ce almawaƙit ana ana nufin almakaniya guraren da ake ɗaukan harma ta aikin hajji amma a zamaniya bai ambace su ba ana wato lokacin da ake ɗaukan harma ta aikin hajji su ne kwanaki guda saba'in wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat wato kwanaki na hajji watanni ne waɗanda suke sanannu su ne shawwalun da zulƙa'ada da ashirin min zulhijja amma waɗansu suna ganin cewa zulhijja kullu wato watan zulhijja ga baki ɗayan shi watan shawwal kwana talatin daidai ko ashirin da tara wannan lokaci ne wanda za ka iya ɗaukan harama ta aikin hajji a cikin shi za ka iya ɗaukan harama ta aikin hajji tun daga watan shawwal idan ya kama aka ce wannan ramadan ya ƙare wata ya tsaya ku to watannin aikin hajji sun shiga har ya zuwa ranar goma ga watan zulhijja kwana saba'in daidai ko kwana saba'in ba ɗaya ko kwana saba'in ba biyu aka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa waɗansu kuma suka ce zulhijja ga baki ɗaya shi kenan sai ya zama to kusan kwana gomiya tara ko gomiya tara ba ɗaya ko gomiya tara ba biyu ko gomiya tara ba uku kenan idan kowane wata ya yi na sam zai zama to an cire guda uku cikin kwana gomiya tara idan ɗaya ne ya yi na sam kwana ɗaya za a cire idan biyu ne suka yi na sam za a cire kwana biyu to haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa to a nan zai yi magana akan abin da ya shafi almawaƙi ta almakaniya wato guraren da ake ɗaukan harama ta ibadar hajji saboda laskar ba ɗaya ba ce ‘yan kowata laska ga inda za su tafi su ɗauki harama ta aikin hajji ana abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga abdullahi dan abbas yardal allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abbas ibn abdulmuttalib abdullahi dan abbas ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa ƙata li ahlil madinati dhul hulaifa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ƙata dhul hulaifati ya saka guri ya saka miƙaci na zulhulaifa li ahlil madinati ga mutanen madina mutanen madina za su ɗauki harma ta aikin hajji ko ta umara a wannan guri da ake ce da shi zulhulaifa to zulhulaifa yanzu ba yau badin da ya ja an canza mai suna yanzu gurin ya fi shahara da abiyaru ali a wannan gurin akwai fakeken masallaci kato akwai banɗakuna da yawa wanda saboda nan duk wanda ya tafi madina in zai tafi ibadar hajji a nan zai je shi ya ɗauki har mata aikin hajji tsakanin shi da madina ba nisa sosai nan zai tafi ya je shi ya yi wanka ya saka kaya ya canza kayan da yake jikin shi ya shiga masallaci na nan zulhulaifa ya yi sallah amma masallaci na abiyaru ali ake ce mai yanzu nan zai tafi ya yi sallah an gane ko wali ahli shamil juhufa sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sanya juhufa a matsayin guri ne na ɗaukan harama ta mutanen sham idan mutanen da suka zo su daga can wajen sham wajen dimash wajen falasɗini da sauransu to in suka zo su nan aljuhufa a nan za su ɗauki harama to duk wanda suke wannan laska ɗin irin mutanen Nijar irin mutanen Nijeriya irin su mutanen Kamaru irin su mutanen Tunisi da sauransu duka za su ɗauki harama ne daga wannan guri juhufa to juhufa yanzu ta zama cikin ruwa tsindin maliya ta cinye ta za su ɗauki harama ne a gurin da ake ce da shi rabinga akwai wata ƙauye wanda a wannan lokacin suna kunnan doki da ita to yanzu ta rabinga a nan ake ɗaukar harama ta aikin hajji ga wanda mutumin da zai tafi saudiya daga irin waɗannan yankuna amma yawanci daga nan yanzu idan muka tashi ba a ajiye ku a nan rabinga saboda sai an bi ta madina to idan kuka bi ta madina sai ku ɗauki harma daga miƙatunsu an gane ku amma duk wani wanda ba ɗan nan ba in dai ya tafi madina to wajibi ne akan shi ya ɗauki harma a zulhulaifa duk wanda ba ɗan ɓangaren abin da ya shafi ɓangaren sham da sauransu irin waɗannan ƙasashen amma ɗan sham irin su ɗan nijar ɗan nijeriya idan ka tafi madina ba wajibi wanda ta ɗauki harma daga miƙatunsu saboda za ka huce nan kuma ka tafi can rabin ga in kana so sai ka ɗauki harama a can amma in baka so sai ka ɗauki harama tun daga nan an gane da kyau wali ahli najdin qarnal manazil wato su kuma mutanen najadu qarnul manazil to su kuma za su ɗauki harama ne daga wannan guri da ake ce da shi qarnul manazil wato mutanen najdu su ne waɗanda suke a yankin tihama ɓangaren tudu duk kasashen da suke wannan bangaren za su ɗauki harma ne a wannan guri da ake ce da shi karnul manazil karnul manazil sunan wani dutse ne a nan za su zo su ɗauki harma a nan su kuma tasu wali ahalil yaman ya lamlam su kuma mutanen yaman da irin mutanen khurasad da sauransu su kuma in suka tashi inda za su je su ɗauki harma shine za su ɗauki harma a yalamlam yalamlam sunan wata yanyawa ce wanda ake ɗaukan harma a nan su kuma mutanen yaman da waɗanda suke wannan yankin na yaman duka in suka tashi za su zo su nan ya lamlam su ɗauki harma ta aikin hajji su kuma wa ƙala hunna la hunna ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce hunna su waɗannan miƙatoti da aka ambata tun daga zulhulaifa da juhufa da najdu da karnul manazil da ya lamlam lahunna na ma'abuta waɗannan laskokin ne zulhulaifa na mutanen madina ne juhufa na mutanen sham ne a karnul manazil na mutanen najudu ne yalamlam na mutanen yaman ne wali man ata alaihinna da kuma wanda ya zo wucewa ta kansu min ghairi ahlihinna wanda ba dan wannan killaskar ba sali ina yanzu dan Nijar iya tafi wucewa ya shiga ta Yaman ya ce zai tafi Saudiya kaga shi ai ba daga cikin Yaman to amma saboda ya je wucewa ta kan miƙatin nasu ko mutumin da ya je shi daga nan ya tafi madina zai tafi hajji ya ɗauki harma daga miƙatin mutanen madina ita ce zulhulaifa kenan shi ne ce wani man'ata alaihinna da dukkan waɗanda suka zo hucewa ta kansu waɗannan miƙatoti min ghairi ahalihinna wanda ba 'yan wannan laskokin ba mimman aradal halla a hajja awil umra ga dukkan wanda yake nufin zai yi ibadar hajji ko zai yi umara wa man kana duna zalika to dukkan wanda ya kasance gidan shi kuma baya ne da waɗannan miƙatotin sai ka huce miƙati daga nan za ka tafi gidan shi gidan shi daga cikin maka ba za ka zo miƙati ba baya yake sannan ka a miƙatin shi ne a gaba to shi wannan inda zai ɗauki harama shi ne famin haifu an sha daga inda zai ɗauki harma shine daga gidansa shine daga inda zai ɗauki harma famin haisu an sha'a daga inda gidan nasa yake a nan zai ɗauki harma shi kawai duk wanda suke irin su wajen abuwa irin su waddan kafin ka isa makka to wannan su inda za su ɗauki harma ta aikin hajji ko ta umara kawai mutum da ya gidan shi in yayi wanka ya shirya sai ya sallami iyalin shi ya ce to za mu tafi ibadar hajji shi ganin daga nan ma ya cika kayan shi kawai ya sa al'izar war rida ya sa jabtar shi da bayafin shi ya fito ya ce to salamu alaikum ya musu bankwana shi kenan ya zo shi an gane ko shine dukkan wanda yake ba a wannan laska ɗin ba to zai ɗauki harma ne daga wannan guri hatta ahalu makkata min makkata har dai mutanen makka su ma suna ɗaukan harma ne ta aikin hajji daga cikin makka an gane ko to amma in za su ɗauki harma ta umara dole sai sun canza wa kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bada umarni ba daga nan za a ɗauka ba na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من من الجحفه واهل نجد من قرن المنازل قال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من من يلملم نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث نبي اتكن wannan babe shi kuma an amso shi daga Abdullahi ɗan Umar, yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Umar ɗan Khattab. Abdullahi ɗan Umar ya ce, Haƙiƙa jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Yuhillu ahlul Madina, wato mutanen Madina da waɗanda suka biyo ta Madina suna ɗaukan harama ne ta aikin hajji min zulhulaifati daga wannan guri da ake ce da shi zulhulaifa. wa ahalu shami minar juhufa su kuma mutanen sham da waɗanda za su biyo ta wannan laska ɗin su kuma suna ɗaukan harama ne ta aikin hajji daga wannan guri da ake ce da shi juhufa wa ahalu najidin min ƙarn sannan kuma mutanen najidu da waɗanda za su biyo ta wannan laska ɗin ta mutanen najidu su kuma suna ɗaukan harama ne ta aikin hajji daga wannan guri da ake ce da shi ƙarnul manazil qala abdullahi Abdullahi ibn Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce, Wa balagani anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ƙal, ya ce labari ya iso kunne na. Haƙiƙa jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam. Mutanen Yaman su ma suna ɗaukan harma ta aikin hajji daga wannan guri da ake ce da shi yalamlam. To waɗannan su ne gurare guda hudu wanda ma'aike alaihi salatu salamu ya shata su to akwai zatu irgin wanda zatu irgin a nan ba a ambace shi ba ko wanda shi kuma miƙaci ne na mutanen iraq da duk wanda suke wannan yankin zatu irgin irin 'yan kufa 'yan basra da sauransu yanzu iran da sauransu duka a wannan gurin suke ɗaukan harama a harami an gane ko na'am
babu ma ya basu mahrimu min al-thiyabi na'am عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا
لا يلبس القميص يعني بهجوم الصبح نعم نعم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تمتقش ولا تمتق ولا تمتقج المرأة ولا تلبس القفازين المرأة والمحرمة المرأة نعم babu ma yalbasul eh na'am to ku guda biya kamu ku na'am babu ma yalbasul muhrimu min athiyab wato wannan babu shi kuma zai yi mana bayani dangane da tufafin da mai harma yake sawa tufafin da yake halitta mutumin da ya ɗauki harma ta aikin hajji ko ta umara ya saka a jikin shi saboda ba kowane tufafi bane zai saka a jikin shi saboda ya shiga cikin wata ibada wanda dole zai bambanta kanshi tsakankanin shi da waninsa to wannan babi zai mana bayani akan abin da ma yalbasul muhrimu min thiyab ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma hadisi na farko a cikin wannan babe an amso shi daga abdullahi dan umar yardal allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya ce anna rajulan qala ya rasulallahi haƙiƙa wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya jakadan allah ma yalbasul muhrimu min thiyabi menene yake halitta mutumin da yake ɗauke da harama ta aikin hajji ko ta umara ya saka daga cikin tufafi menene yake halitta idan ina ɗauke da harama ta aikin hajji ko ta umara in saka a jikina daga cikin tufafi daga cikin tufafi da Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu Allah ta'ala ya bashi wato fusaha Allah ta'ala ya bashi jawami'ul kalim da ya mai wannan tambayar sai ya ga cewa abin da yake halitta mai harma ya saka a jikin shi na tufafi suna da yawa ba zai iya takaice mishi shi ba sai ya gaya mishi bayani akan wanda bai halitta ya saka ba duk wanda ba wannan ba ya halitta ka saka qala la yalbasul qamis manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ka ce abin da bai halitta ba ya sa da yafi a ce la yalbasul qumus alqamis ita ce riga alƙumus kuwa shine jam'i ne na riguna ba zai saka riguna ba a jikin shi duk riga wanda sunanta riga doguwar riga ce farmalam ce ƙaramar riga ce t-shirt ce shemis ce da sauransu wannan duka mutumin da ya ɗauki harma ta aikin hajji ko ta umara ba zai saka ba a jikin shi an gane ko walal ama'im sannan kuma in limami ne ko buzu ne ko sarki ne ba zai rauni ba ba shi ba rauni kan shi tanɗar za a gan shi irin na kowa an gane ko shi ne walal ama'im hakanan kuma ba zai saka rauni a kan shi ba ba zai rauni ba da liman da sarki da mai unguwa da shugaba da sauransu da buzu duka ɗaya ne a wannan rana za a gan su kowa kan shi ba rufewa walal sarawilat hakanan kuma wanduna namiji baya sawa wando namiji ba zai sa wando ba rannan ibadar da za ka kasance a cikinta shine don ta bambanta ga da sauran kwanaki eh kawai jafto za ka daura ka yi huska kuma an gane ko ba wanda zai maka dariya ya dai kai ka rakawa kanka dariya saboda kowa haka ne in ka je ko kowa a cikin maza in ko ga wanda shi kowa da jafta a jikin shi an gane ko walal baranis haka nan kuma huluna in wane ne ka in anan ba a taba ganin kanka ba ko to a can sai an ga kanka ba hula huluna ma ba wanda zai sa hula alburnus wato ita ce hula irin ta ta dogare mai tsawo dinnan ana ce mata alburnus an gane ko to hula kowace irin hula zanna ce da race ko kai maina ne ba mainan ba ko kai mai ci ne ba za ka saba wannan da ranar haƙuri za ka yi da ita sai ka aje ta in bayan an gama ibadar hajji sai a gane cewa kai kai maina ne in limami ne bayan an gama aikin hajji za a gane kai limami ne a ganka da raunin ka kato da sandarka da sauransu amma a cikin ibadar hajji ba za a gane ka ba saboda da kai da wanda ba limami ba din shigar ɗaya ce an gane ko walal khifaf haka nan kuma takalma kafa ciki kama hufi ne suliye ne takalmi ne wanda yake inda aka ce maka takalmi ne kafa ciki to ko ba bush ko ba bushi ba kowa bane yake halitta ya sashi an gane ku takalmi kafa ciki bai halitta ba mutumin da yake dauke da harama ta hajji ko ta umara ya saka shi kawai abin da ake so ka saka shine balo ko silifa ko wani takalmi da wanda yake kafa waje illa ahadun la yajiduna alaini sai dai mutumin da bai samu ba takalma kafa waje ka tafi neman silifa aka ce maka babu ko kuma ga silifar mai silifar kace nawa ya ce riyal 500 ce nawa ya ce riyal 500 kai kuma in ka buga ta da kudin ku sai ga silifar wajen wai ta kama jika goma ya tarba kada ce silifar ka kada kare ya ce a shi yanzu daga riyal 500 ya cire maka diya ne zai cire maka riyal 30 da kai lissafi to wannan yan a gida ne in kasi wannan silifar adadin ta kai kai jari salifa dai in ka siye wannan ka kai ta gida ka aje to ya isa ya zama to a shagon kan aka zo akwai salifa ka ce akwai lamba nawa kake so saboda yanzu silifa jika 80 yanzu mutum ya siyo ta a shagon shi ya aje kuma a ce a rasa lambobin da ake bukata tun da silifar ba ta wuce 120 ba a zai samu kusan ɗa 100 da wani abu to don haka wannan shi ma fi hukumi malla ya judu na alin ne ko kuma gashi nan ya same ta dala 100 ce amma kuma babu kuɗin da zai siya babu kuɗin da zai shi ma dai la ya judu na alin ne ko ga kuɗin shi a hannun shi amma kuma babu takalmin kafa waje an nema don shagon aka je a ce ka makara yau mutane da yawa ɗazu wannan dozin guda ce aka kawo wani ya ce ni dozin goma ma na kawo amma duka sun kare ka zo kada a ce tun ɗazu ne ma nan da minti talatin ka zo akwai sauran guda biyu amma in suka zo su hudu he biyu ma suka samu ana yana ne sai ka yi haƙuri ga ce to ba ni kafa cikin an gane ko ko kuma ka zo ka kaji kuɗin ya yi tsada yanda ka saba siye a gida sai ta siya maka wajen ɗa ashirin ko sama da ashirin ma kuɗin ɗaya ko kuma ka zo ka babu kuɗi a hannunka amma ga ta nan to wannan duka fi hukumi mallajin da alin ne to falyal basil khuffaini to sai ya saka takalman kafa ciki amma wali yaqdahuma asfala min alka'abain sai ya yanke su ƙasa da idan sau wato shine wanda yake halitta kenan ya sa babu shi idan ka je ka yanzu babu takalma kafa waje kaura don bai amma ga babu shi na irin takalman liman ne ina ga mina da babu shi kada ni ba liman ba ni ba dan liman ba sai ni anan gida ma ni tsane shi na tsane shi yana haka sai ala darurati ne bayan an gama ibadar haji ka ba wani liman ka ce ga wannan an mu'adda an gane ko yawwala wala yalbas min athiyabi shay'an masahu za'franun awwars sannan kuma wala yalbas min athiyabi kadda ya sanya daga cikin tufafi kadda ya sanya shay'an komai kowane irin tufafi ne kadda ya sanya tufafin da masahu za'afiran turaren za'afiran ya shafe shi awwarsun ko turaren wars duk tufafin da aka shafa mai turare ba wannan wannan guda biyun ba kowane irin turare ne ba a sawa a ciki a gane ko saboda yana daga cikin mahzuratul ihram turare to duk tufafin da aka shafa mai turare ko da wanda yake ya halitta ne ka sa a jikinka to in dai har an shafa mai turare sai dai ka nemi wani an gane ku saboda yanzu al'izar da arrida ba wai wajibi bane sai fararewa ba wajibi bane amma wannan mustahabi ne za ka iya saka bakaje za ka iya saka tsanwaye za ka iya saka bulale za ka iya saka jajaye amma saboda yanzu aka cewa kowa shi yake sawa in ka je ka tunaninka in kai ba da shi ba Allah ta'ala ba zai amsa ba wajibi bane sai ka saka bakaje kowanne kawai wannan wanda aka ambata anan sune ba za ka saka ba amma in dai ba su wajen al'izar da arrida kowanne yadi kowanne kala za ka iya amfani da shi an gane da kyau sannan kuma wannan mu sani namiji ne aka aka yi magana akan shi ba mace ba mace ya halitta ta sa kaya wanda za ta libe jikinta za ta sa doguwar riga ta sa a baya ta yi komai da komai ba za ta bar kanta a buɗe ba an gane ku shine walil bukhari a cikin ruwaya ta al-imam al-bukhari manzo Allah ya ce wala tantaqibil mar wala tantaqibil mar'atul muhrima al-mar'atul muhrima mace wanda take doke da harama ta aikin hajji ko ta umara ba za ta saka niqab a fuskarta ba ba za ta saka katuwa ba a fuskarta an gane ku idan mace tana doke da harama ta aikin hajji ko ta umara ko da diyar sarkin madina ce ko diyar sarkin makka to ba za ta saka katuwa a jikinta ba a huskarta ba amma in ya zama to mace ce wanda take kyakkyawa za ta iya bata wa mutane ibadar hajji wayansu maza masu karamcin haƙuri to ya ta saka an gane ko saboda irtikabu a khafiyar dararrain malamai sun suka ce ya halitta idan mace ce wanda Allah ta'ala mata baiwa ta kyau wata daga maza sun ganta za su iya hankalinsu zai iya karkata zuwa gare ta samatana kana rabbana atina fid dunya sanatan kana kallon da kaman ce rabbana atina ka kasa karasa addal ba to da ka rikice ga baki da wani lokaci in ka dimoce dimoce tana hana tana hana ka karasa abin da ka iya shi dama zaka ka iya karatu rasa amma in ka zo gaban wani in kana karatu sai ka rikice ga baki da to akwai wani lokacin in mace ta zo huce ta gaban ka kana adda in ka ganta in ta ɗauki hankalinka sai ga addar ma ka kasa ma gane abin da kake ni an gane ko to irin waɗannan matan malamai suka ce ya halitta su saka katuwa a huskarsu ta yadda kada waɗansu su gansu halma su fitintunu da su an gane ko yawwara amma sai in larura ce fa wala talbasul kuffasain hakanan kuma baya halitta mace ta saka soseti a hannayenta idan aka ce alkuffasain ita ce safar hannu to baya halitta ta saka soseti a hannayenta to waɗannan su ne gurare guda biyu da za ta rufe za ta bayyana kenan wato ihramul mar'a shine waju hawa kaffai haka wai fuskarta da tafuffukanta kawai su kaɗai ne za ta bari a buɗe amma sauran jikinta duka za ta rufe shi duka amma shi namiji shi kuma za a gan shi a ranar in ka gan shi kawai in baka saba ba ganin shi aka nan sai ka mishi dariya saboda yanayin da zaka gan nashi to yanayi ne na dama ya shiga ta zaka in anan ne ka ce mutum ya shiga yan daudu shi kuma can ita ce shigar ta musulunci na'am yawwa وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجن عليه فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم
an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma hadisi na gaba daga abdullahi dan abbas yardal allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya khudubu bi arafatin yana khuduba a filin arafa ranar tara ga watan zulhijja a shekara ta goma bayan hijira hajji ta bankwana ma'aiki alaihi salatu wasalamu a cikin hudubar da yawa jama'a dandazon al'umma a arfa mazala ya ce mallam ya jidina alayhi dukkan wanda bai samu takalma kafa waje ba ya je ya bincika kaura don bai ba a samu ba kamar yadda dai muka yi bayani a baya to falyal basu khuffaini to sai ya saka takalma kafa ciki amma sai ya yanke su ƙasa da idan sau shine ya saka ya nemi babush in an nemi waɗancan kin ƙaura don bai kafa cikin kafa wajen bai samu to sai ya samu babush in babush kin ma ya ƙare sai ya samu kafa ciki in ya samu kafa ciki sai ya samu almakashi ko ya samu sizo ko ya samu reza ya yanke bayan ya koma ya maida shi babush wa mallam ya ji izaran to duk wanda bai samu ba jabto ya je shi duk inda ake sai da izar ya nema kaura dawon bai bai samu ba to fale da basarawi to sai ya sanya wando sai ya diba in akwai wani tisi mai kyau wando tisi mai kyau sai ya sa ya je shi wannan darura kenan ya anilil muhrim abinda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake nufi ga mutumin da yake doke da harama ta aikin haji ko ta umara na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل نعم شكرا an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma hadisi na gaba daga abdullahi dan umar yardal allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abdullahi dan umar ya ce anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa talbiya ta jakadan allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam talbiyar da yake yi ita ce wannan wannan kamar da Abdullahi da Abbas ya rawaito Abdullahi da Umar ya rawaito kenan labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan ita ce talbiya ta ta Abdullahi da Umar yace ma'aiki alaihi salatu wassalam ita ce talbiyar da yake amma akwai waɗansu talbiyoyi wanda sahabbai suka rawaito irin talbiya ta Abdullahi ta Abdullahi da Abbas da Abu Huraira da waɗansu daga cikinsu wanda sun rawaito suna cikin sunan. Wato wannan talbiya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce labbaik Allahumma labbaik labbaik ya Ubangiji labbaika na amsa kiranka bayan amsawa. Allahumma ya Ubangiji labbaika na amsa kiranka bayan amsawa. Labbaik ma'ana ajabtu ni da aka ijabatan ba da ijabatin. na amsa kiranka amsawa bayan amsawa na amsa kiranka amsawa bayan amsawa saboda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ga annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq yace to wannan kira da annabinka annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallama yayi na amsa wannan kiran naka amsawa bayan amsawa labbaika na amsa kiranka bayan amsawa la sharika laka ba wani abokin tarayya a gare ka labbaika na amsa kiranka bayan amsawa innal hamda haƙiƙa dangi na yabo ga baki ɗayan shi laka naka ne wan ni'mata sannan kuma haƙiƙa ni'ima wanda muke ciki muke cikinta muka samu kanmu a cikinta da kuma wanda take zo mana kowane lokaci laka tana gangaro mana ne daga wajenka fama bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza masakum ad-durru fa ilayhi taj'arun wal mulk sannan kuma mulki wanda yake madawwami cikakken mulki wanda babu tawaya a cikin shi naka ne la sharika laka babu abokin tarayya a gare ka bala wato salim dan abdullahi dan umar ya ce wa kana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yazidu fiha abdullahi dan umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya kasance yana yin ƙari a cikin wannan talbiya din bayan ya kawo wannan talbiya din ta ma'aiki alayhi salatu wassalamu shi ma yana ƙarawa yana cewa labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika labbaika war ragbawu ilayka wal amal yawwala na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله ليس معها حرمة وفي لفظ لا تسافر مسيرة إلا مع ذي محرم to shikenan wannan hadisin warragabawu ilaika wal amru da Allah abiyo ni bashin shi hadisi na gaba daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halitta ga matar da ta ba da gaskiya da Allah ta ba da gaskiya da lana ta ƙarshe an tusafira masirata yawmin wa laila ta yi bulaguro na yini ɗaya da dare ɗaya ta yi bulaguro na kwana ɗaya laisa ma'aha hurmatun babu zu maharraminta a tare da ita babu yayanta ko kananta ko mijinta ko ɗanta ko mahaifinta su da waɗannan zu maharramai ko to baya halitta mace ta yi bulaguro na kwana ɗaya babu zu maharraminta a tare da ita shi yasa daga cikin malamai wato sun kawo yana daga cikin alistiba yana daga cikin arkan na wato shuruɗu na zuwa aikin hajji shine a samu inda mace ce za ta tafi ya zama to an samu zu muharram an gane ku wajen fadar Allah ta'ala da ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila a sheikh aliyu sabuni cikin tafsiru ayatul ahkam a cikin kalkashin ayar nan ya kawo wajen abin da ya shafi wato al-istita'a ga mace shine ya zama to an samu zu muharram saboda waɗannan hadisai wajen hadisai ne guda uku akan wannan wanda duka kowane yana cikin sahihain akan abin da ya shafa haramcin yin bulaguranta in dai babu zo haramunta to amma waɗansu daga cikin malamai sun yi sauƙaƙi sun ce in dai har akwai jama'a ta musulmai wanda kuma an yarda da su ba a tunanin cewa wata ɓanna za ta afku babu laifi za ta yi bulaguro ta je ta sauke aikin hajji amma wani aikin hajji ta farilla amma aikin hajji wanda ba ta farilla ba baya halitta ta tafi shikenan sai ta zuba wani ɗanta ya tafi ko ta zuba mahaifinta ko mijinta ko wata kanwata ko wata yayarta ko wani kananta ko wani yayanta ya tafi an gane da kyau wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa akwai hadisin abu huraira wannan akwai hadisin abdullahi dan abbas akwai hadisin abu sa'id al-khudri wanda dukkaninsu suna cikin sahihain wa fi lafdhin lil bukhari a cikin wani lafazi na al-imam al-bukhari madan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tusafir yawman wala layla kadda tayi bulaguro naini daya da dare daya illa ma'azi maharamin face dai tare da zo muharraminta face dai tare da wanda yake mijinta ne ko ɗanta ko kananta ko yayanta ko mahaifinta an gane ko waɗannan su ne zuhur mata idan aka ce ɗanta ya shafi ɗan yayanta da ɗan kanwata da sauransu inda ya zama to a cikin tafiyar nan akwai ɗan kanwata ko ɗan yayarta ko ɗan kananta ko ɗan yayarta wannan zu muharraminta ne an gane ko idan aka ce mahaifinta ya shafi mahaifinta wanda ya haife ta ya shafi kanan mahaifinta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kanan mahaifinta wanda suke uba ɗaya ko kanan mahaifinta wanda suke uwa ɗaya ko yayan mahaifinta wanda ya ɗauki waɗannan siffofin gabaki ɗaya an gane ku to ya halitta kuma sai su tafi aikin hajji barakallahu fikum wa bihadhal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik